إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atar musulmi. Gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata sha biyar ga wata na zulƙa'ada hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda. wanda ya dace da sha uku ga watan biyar dubu biyu da ishirin da biyar yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da takwas cikin littafin fiƙin suna na sai da sabik darasi na arba'in da takwas insha Allah a sati da ya gabata mun hara bayani na cikin sharaɗin sallah kayan nan akwai tambaya wadda tana da alaƙa da darasi da muka yi ne na bambancin alfai'u da ganima ko da annafat asalin aka ce ganima wannan abin dukiya da aka samu a wajen yaƙi da bakan gaba aka fafata abin da aka samu shi ake kira da ganima shi na Allah ka ce wa alamu anna ma ganuntum min shay'in fa anna Allah khumsu wa rasul dhul qurba wa tamal masakin shi na Allah ke magana abin da aka samu na ganima a wajen bakan gaba Allah da manzon shi dai maganar khumsi kenan abin da aka samu duk a wajen yakin ana kasawa ne gida biyar a sa baitulmal ko shugaba shi ke tasarrufi da wannan ɗaya cikin biyar na sayan makamai da dindin abin da ya dace a wannan ɗayan cikin biyar shi ne ake yi duk da asalin magana ta biyo baya akwai maganar masu ɗaukan annafal da maganar fayu asali akwai tafsirin kamar bayanin ibn abbas da ya doki don asalin cewa wasu muka annafal kulun fal lillahi wa rasul kinan ta farko sutul anfal ayat farko sutul anfal na badar da nan ne aka fara samun ganima a cikin wannan al'umma. To, a nan ne shi bina ba iya fassara cewa wannan annafal ta al'amfal, jamin nafal ne, shi ne dukiya ta yaƙi wadda ba tafsirin ibn Mas'ud haka masaruku da mahi yawan malamai kamar da ibn Gasir ke cewa ya ƙarhi akan cewa annafal ta maganar amfal ƙari bayan an raba hudu cikin biyar na ganima ga mayaka to shugaba yana da damar ya ɗauki wani abu wani kaso a cikin wancan humusin kuma ya ƙara ma wasu sojoji wasu mujahidai bayan an baka naka haƙƙinka kuma a ƙara maka kan dalilin abin da shugaba ga dalilin da ya gani don ya ƙara ma kuzari ne don ya ƙara don ƙayin goyon wani abu da ya dace tun da shugaba iya da dama ya maka annafar ya ma ƙari a kan asalin wancan rabo naka kun shi tafsiri na ibn mas'ud haka masaru kuma shi mafi yawan magabata akan haka suke ɗaukar nafal daban ne da alfai'u ita fai'u ita ce na ma fa Allah la rasulun minhu kuma shafta alai min khailin wala rikabin wannan magana wanda abin da ku samu na a wajen abokan gaba wanda ba tare da fafata ba kuma shafta alai min khailin wala rikabin babu wani bugu da dawakai ko da kafa ba a buga ba to ita alfai'u ita ce take da ita ba a mata rabo na ganima ganima ce ake raba gida hudu a ba mayaka kashi hudun a raba musu kuma kashi guda aje a bitulmali ko ga shugaba amma ta alfai'u abin da aka samu wajen abokan gaba ba tare da bugawa ba ba wata fafata kurin Allah ka wata tubus ta abin da aka samu akan tubus ba wahala to wannan an barwa shugaba shi zai kasa shi yanda ya ga ya dace kun ba mai haƙƙin magana kan shi yayi ba wannan ɗari ba wannan ɗaya ko mai hana wani da abin da ya dace zai yi da shi na asali yanwa kamar da nauke ba labari sallallahu alaihi wasallam sauran al'ummomi duk yaƙi da ake yi aka yi ta yi ba a zuwa ba a raba ganima ga mayaƙa abinda Allah yi kurin za a tattaro wannan ganima duk abin da aka samu a wajen mayaƙa a wajen abokan gaba ko yawan shi ko mun tsare shi kurin za a tara a wuri guda a sa shi a gaba in har Allah ya amshi wannan yaƙi naku sai wuta ana kallo kowa ya kallo wuta ta daga sama kurin ta ƙona duk abin da aka tara na bukan gaba haka abin yake duka sauran annabawa annan sallallahu alaihi wasallam ruwa bukhari kun sa ta bata yace ni ne Allah ya ga raunin al'ummata mu Allah sai halatta mana ganima haje ka misalin yaron Yusha wani annabi cikin annabawa ne wuri Baitul Maqdis wanda ya zo shiga Baitul Maqdis shi ne da muke cewa babu wanda aka rike ma ta yin rana sai wannan yaro ya sha wannan annabin wanda ya zo shiga baitul maqdis kuma ya zo ya dace da ranar juma'a ce asali banu isra'il su a addinin yahudawa ba a haramta su duk wani mu'amala duk wani aiki da su duba ai to shi kuma na juma'a idan aka bari rana ta fada an shiga su darasu kenan shugunan annabin ya so ya samu idawa abin da ya itan karo ya san bude are haku a ce babatar maka zamu ci udus to wannan shine annabi ka ce babu wani annaba cikin annabawan Allah wanda aka sallada mai tahir rana an ba shi ba haka annabi ci da sallama yace rana kina bin wani mana bin wannan Allah Allah ya rike mata tahir rana hay ida iya so ya ida fafatawa kahin fadawar rana tar juma'a a rana tana fadawa an shiga daren subdu wani shi ne ta ƙa'ida da ake ɗaukan cewa dukkan wuni duka rana daranta ake harawa kafin wuni da wani sauran dalilin a hili ƙarara saboda yau misali yanzu yau muna ran talata zuwa haka muna cikin daren laraba daren laraba muke ba daren talata mun ƙa'ida talata daren ake fara yi za a gano ake da ƙarshen daren juma'a ba na yanzu ba alamishi ta ta shiga daren juma'a kenan ta juma'a aka kare wuni shikenan dare da ranar hadawa an shiga wancan wuni na gaba shi na sa aka misali aka yaro kama ake malikiya aka yaro misali yau talata daga asuba har zuwa fada rana a wajen malikiya ya su ce wani rana za a yadda ta ya kaga shi sanan al'adarmu an aka ahi kurin ran talata tun daga asuba har zuwa dare a asuba kurin za a yanka ran talata ne zauwa tace shine kwana na bakwai to wannan ya saba ma fa'intar jamhur hausa daga cikin malakawa suna gabanin dalili da za a hudda wannan wuni na ran annabi ta yau musabi misali yau tun daga asuba har zuwa da rana in awa duk lokacin ka samu ka samu wani wuni na wunin talata kenan iya cikin shi daga jamhur in aka aihu tun daga asuba har zuwa kayan hada rana ya a ce za a yanka misali litinin ya ce yau talata ce ɗaya laraba biyu alamis uku juma'a hudu subdu biyar ladi shidda ya a yanka litinin ba talata ba in aka haihu a cikin wuni wannan wunin kun ka ɗauka sai ka ɗauka ɗaya duk wani an daya mata hada ba tun daga asuba ya ka ce yau ɗaya ya ka daga ka samu na bakwai ya ka yanka na bakwai amma inda ake samun ittifaki ba gardama inda dare ne rana ta faɗa sun misali ne har zuwa asuba kowa ya yarda in aka aihu yau talata da dare har zuwa asuba za a yanka talata mai zuwa me yasa dan za mu fara aiki da daren wunin laraba ta laraba sai mu shiga tunan laraba ya ce laraba daya alamishi biyu juma'a uku subudu hudu ladi biyar litinin shidda talata bakwai don mun yaki da wunin sai muka da laraba don dare yan ta faɗa wannan shi maganar jamu to kenan wannan magana wannan annaban Allah ta kaice ya gudun haka sai ya ce ya nemi Allah tsida mata yi to ya ƙare ya fita taka ya ƙare ya tara ganima mai yawa sai ya tara ganimar gaba ɗaya don yadda aka saba annabawa can haka suke sai a tara ganima ra wuta ta zo daga sama ta ƙona wannan ganima gaba ɗaya ana kallo wuta ta daga sama kurin ta bar dukiyar yadda take ta koyi ba ita kenan akwai magana da dalilin da ya kawo wutar konawa a ciki akwai sata an rage wani abu bai zo ba shi yasa bakin ta akwai wata gululu da aka yi wanda wani abu bai zo ba na yaki na ganima shi yasa wutar kona yace adiba sai ya dauki da bada cewa kasan sun da kabilan tuna duk gida goma sha biyu wannan yace ko ne shugaban kabila ya zo mai hannu da shi dan a yi dakta ta a gano a wani gida sata take da a rage wahala mutane da mutane ne yanzu da aka zo ya ce zai mubaya sai gaisa da kowa ya gaisa da wannan su sha biyu da ya gaisa ɗaya cikin su kar hannun hiriki hannun wanda yake da bulur ga shigan ya tafi ku mu a cikin koke da barawa da zuke na rage da zuke na a cikin wannan kabila za a samu barawa shi ne sai ya aka ware wannan gida iya gaisa gaisawa a cikin dai mutum biyu zuwa uku hannun sai rike tab sai to kenan cikin kayanku aka samu barawo a diba kansu ya ka diba ya ka samu wani kan saniya na zinariya ka samu da yawa da zinariya ba kuma kan saniya ka shi da suka suka sakuri suka suka boye aka ɗauko wannan kan saniya na zinariya aka gama da ganima wuta ta zo ana kallo ta kona gaba ɗaya kenan da haka ne ba a cin ganima amma da wata mu ana ta ganima kenan shi ne ganima kenan abin da aka samu a wajen yaƙi shi kuma annafal a cikin abin na ganima an raba shugaba a cikin humsun wannan da ake warewa iya da dama ya karawa duk wanda ya so a cikin mayaka ya kara mutuna shi na nafar shi kuma alfai ukurin da abin da aka samu ba bugawa ta fuskuru aka samu wannan shi kuma mai raban ganima a raba ga adai kurin shi ga zai ga ko ya ji abin ta mal gaba daya ko ba su wani har su wani duk abin da ya ga dama shi zai da shi a takaice wallahi alam sai muna cikin shuruɗin talago muna cikin shuruɗin talago muna cikin shuruɗin salati shuruɗin sallah kira ka ce sharadi shine bayani ya gabata abinda sallah ba ta yi he an same su an aka bar wannan daya abu daya a cikin sharadi kidan babu sallah sallah ta baci eh muka fara da bayani na dukulul waqt ko al-ilm bi dukulul waqt sanin lokaci ya shiga sharadi ne kayan kai sallah ka san ya ce ko kuwa ko baka yi ne ka samu mahirin jaya yanzu lokaci ya yi tukwan aka halitta maka yin wannan sallah ka ko labari aka baka ko ka gani ka zai dama samun labari dai kurin shigar lokaci tabbas shi ne shari'i na farko shi akan shi muka yi magana an sa ladanai su zamanto aminai akan sanar da mutane lokacin sallah ya yi sai za mu hada yake yawan at-tahara kinan zaman kinan yake bayanin mu ne za mu shiga bayanin sharadi na biyu wanda sallah ba ta yi sai in sun samu yace at-taharatu min al-hadath al-asghar wal akbar samun tsarki daga karamin hadasi da babba wani karamin hadasi rishin arwallah mutum iya da arwalla ya iska ko tsari zai iya da hadasi asagar don ba shi da arwalla al'akabar babban hadasi janaba an mace ce haila ko nufas shi ne babban hadasi to dole wannan biyun ya zamanto an samu tsarkaka daga ƙaramin hadasi aka babba kai mutum iya da arwalla ko kuwa an san kambacin arwalla ta yi mako ko kuwa mutum mai aka ce na ɓangaren ke na hadasin ƙaran ko janaba ce a ce ya wanka in babu dama wanka shi ma dai akwai taimama wannan shi ne kenan tsakaka daga hadasi ƙarami da babba ya ce da ƙaunin lahi ta'ala ya aihun ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila marafiq ko wa masawu bi wujukum wa ajrukum lil ka'bayn zuwa karshe ce wa in kuntum diman fatahu Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idza qumtum ila salati in kun tashi zuwa sallah wa ghasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wanke fuskokinku wa aydiyakum ila al-marafiq da hannayenku zuwa gwiwal hannu kuma wa sahbi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ko shahi kanku kuma kawa a wanke ta kun kuma shawa ce da safa a shawa bakin idan sau kuma inda janaba ayi wanka wannan aya ita kama hujjar cewa kenan dole in har za a yi sallah Allah ce ayi wanka ayi arwalla ko kuwa ayi wankan janaba in kuna da janaba gudun jirgin fatahu ke wannan biyun ya kawo hujja da karamin hadisi ka da kawo da wannan aya ya baka madogara ta inda aka yi umarni dole ayi arwalla in kuma da janaba dole ayi wanka cewa gudun jirgin fatahu yace bayan wannan aya da yake hujja ta wani hadisi ibn Umar hadisi ibn Umar radiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhur wala sadaqatan min ghulul rawahu jama'a ila al-bukhari bayan wannan aya akwai ruwa ta Abdullah bin hadisi ibn Umar radiyallahu anhu ma yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhur Allah bai karɓar sallah ba tare ba da tsarki tunan tsarki ya jumurci kenan kowanne yake ko hadaskin asagar ko akabarkin shi ne labi tuhur magana kenan kowanne sun ci tsara ce kai daga janaba daga arwalla ka baka arwalla kai janaba ga kai wanka duk tsarki wannan shine hujjar ta bangaren ruwaya Allah bai karba sallah babu tsarki haka wala sadaqatin nubulul Allah bai karba sadaqa ta sata a sai da magana magana gulul an sa abin ya shahara a can da daga baitul mal dukiya ko a wajen dukiyar jama'a yanzu misali mutum zai dauki dukiya ya ci kudi kudi misali na jama'a ko kudin kasa ko na gari dai ya ci kudi kuma ya zo ya sadaka ko ya masallatai ko ya makarantu da kudin jama'a kaga wannan ko ya Allah bai karba ba magana lada sai dai kashi sai ya sha kashi makama lada da lada kashi kudin jama'a ka je kai aikin Allah Allah bai karba wannan ruwaya duka kenan imam ahmad muslim abu tun duka guda banda bukhari sun ka ruwaya sai ta tabbata da fara yanzu kenan sharadi na biyu mun kare shi ne tsarkaka daga hadasi karami ko babba sai sharadi na uku wanda in babu shi babu sallah taharatul badani wa saw wal makan tsarkaka ta abu uku gangan jikin albadan gangan jikinka ya zamanto babu najasa a gangan jikinka haka babu najasa a tuwon da kake tare da ita haka wani makan da wurin da kake tsaye kana ibada wanda kake sallah wannan kenan kenan kenan kanta kai da ka a samu najasa tare da kai nan shi wannan fatawa da wani ke bada wai mace da yaro da fushi ya kashi ko tsari wata sallah wajen ba ai ba a cikin wani ba amma ai a cikin ta bisa aka ce a tuwarka yanzu kamar tuwa na jasa a cikin rigar tana tana ko aljihunka me mun jasa da fushi da yaro din na jasa ce ba a sallah dauke da jasa kurin gaskiyar magana in dai an tabbatar yaro ya kashi ya tsari ba dokar shi sallah ya man bai dokar shi sallah tunda a cikin tuwa kenan iya tsara kenan tunda iya alaka da kai yara ba sallah da dawo da kashi a akushi dole kenan a cikin dole kenan kuma a same ka a cikin tsarkaka ya kace nace a takalmi takalmi wani wani abu na cikin ko a ba kan gajin gaba ne ba amma ga annabi ce sallah da aka ce akwai nace a tare da shi ya cire ko ya ce ba takalmi ne ba jikina bane ba to wannan abun uku dai shi ne sa kamar masu karanta da nan cikin malikiya kamar sun isiya ya ce tsaratul habas wal hadas tsaratul habas shi ne cika wannan na hadas tsaratul hadas shi ne tsarki na gangan jiki na ma'ana arwalla ko manan ka arwalla ko wankan janaba tsaratul habas da abin da ke da alaka da kai jikinka tuwaka wurin da kake sallah ke dole a samu tsarkaka a wannan abin guda uku inda kake shi wanda ke kanta kai da gangan jikinka rigar ka ce dole a samu ɗaya inda najasa ba a sallah da shi kwarar magana ke sai ke cewa bayan ce tsaratul badani wa sau ke tsarkin jiki da tuwa wal makanin lazi yusalli fihi na najasati alhisiya ke donin wuraren a tsarkake su da jikinka da tuwa ka da wurin da kake sallah cikin su a tsarkake su daga najasa alhisiya me hisiya kenan ba ma'anawiyan ba kenan na da ana ganin ta gata ga abin ga shi da abin da ake ga shi da ana ganin shi shine hisiya mata qadara ala zalika duk lokacin ka samu da inda da iko zai yi mutum ga kashi a jikin shi ko wani abu na najasa amma bai iko ne bushi bai iko turewa misali yanzu mutum da ke bayan hanyar da abu na yawan tsari sarsar bawul ko kashi kaga shi aka bai iya rabuwa da shi ya ce bar sallah yanda aka ce sharadi ne sai in ka iya rabuwa da shi kana kallon shi ba da ka iya kana iya hutawa a jikinka har ma da dan roba kana rike ta a junga ko a jikin ga ta roba ta wutsarin ga ta tana tare da dole kai sallah dan baka iya cire wannan roba ka rabe ta kai sallah kaga nan kana kasan da shi amma baka iya busar da shi baka iya tura shi to na kita sharadi ne a duk wannan da jikinka da tuwarka da wurin sallaka inda za ka iya ɗauke wani abin to dole ka ɗauke amma idan baka iya ɗaukewa a ɗauke maka magana kenan ya ce fa'in ajaza an izalatiha in ka kasa busar da najisar salla ma'aha ya ka yi salla tare da wannan najisa ba lahi ba ne ba wala i'adata alai kuma ta daga bayan ka samu dama ya ka sake a ba maganar sakewa sallah ta yi ta huce ya ce amma taharatul badani da ya kawo maka wannan abu ku zan muna muna kuma muna cikin fikin sunna da abin da ya kawo maka zai kama shi dalilin shi da ya ce kaza kaza ne zai nemo dalilin shi da yake da shi in ya jiro maka tsarkin jiki da tuwa da wuri to ce dalili da ya ce maka tsarkin jiki ga dalilin shi fali hadisi anas أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة العذاب القبر منه أنا سلام ياتي كتركك daga wutsari domin yawan azabar kabari ana yin ta dalilin rashin kulawa tsakaka daga wutsari ga ta wannan ruwaya tabbatata wadda annabi sallallahu alaihi ya iske ana ma wani kabari guda biyu azaba ya ce ana masa azaba a wajen mutane a babu ne mai girma abu ne mai suka yi mutane amma abu ne zini ne mai girma ya ce ɗayan iya yawo da gulma da kwarmato a namimi ne mai ban fitina ɗayan kuma ya ce bai tsarkaka daga wutsari mana iya ya taɓa shi a cikin shi bai kula da wutsari ya taɓa shi kenan bai kulawa daga tsarkaka daga wutsari kurum kenan bai ka ka iyawa ya watsa mishi ne kaka wannan lahi rashin kulawa kaka daga ƙarshe sa ake nan ba azaba da a gwada manzan da ana yawa azaba da gwada mashi ba amma na an gwada wa annabi sallallahu alaihi azaba wani mutanen guda biyu dalilin laihin girman laihin azanu laihi ne har an gwada annabi irin azaba da ake wa wannan bai kulawa daga tsakaka daga wutsari sai wannan kullun sai ake yin azaba kuma azaba har ta bayyana wannan shine kenan dalilai cewa kenan dole a samu tsarkaka daga gangan jikin daga wutsari sai wannan ruwaya kenan bangaren kuma yace wannan ruwahu dal qutni hasanahu wa an ali wata ruwaya daban duk hujja zai maka ta tsakaka daga tsakaka jiki daga najasa yace wa an ali radiyallahu anhu qal kuntu rajulan madha'a fa amatu rajulan an yas'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi makan da binti na sa na sa akai na tana ko so shi gidare gidare ne idan nan na sa babu shi a ma'ana nan abin da yake cewa da din sayyidina ali iya bada labarin cewa kuntu rajulun madda'an ni mutum ne yana yawan mazi da sha'awa abin mazi ya fara da cikin shi fa amartu rajulan shine miqdar da ke wancan wata ruwa an hudu mutama he na umarci miqdar wannan mutum an yasa Allah nabi sallallahu alaihi wasallam tambaya akan matsayin hudda mazi ce le maka nabi nutihi me yasa ka ka sa na tambaye dan matsayin da ya Allah matar shi kumiya ta sarafuntaka kina matsayin da ya Allah a wajena sai na kasa mai tambaya abin da ke da alaka da sha'awa sani san wannan mutumin ya mun tambaya cin bilal ne mai tambaya me matsayin mazi fasa'al shi wani na tura kin sai ya tambaya a madadin shi faqal annacin tawadda wa qasil zakarak kai arwalla kuma ka wanke zakarinka nan an kawo bayan arwalla ne za a wange zagarin kaga ba wani ba nan an wawo shi da ba ta kawo babu tartiba kan na wawo akwai da zaka dai koyin kina abin da zai yi da wanke zakari da arwalla ne ba ta da an kawo tartiba ba dan wawo ne ci ta lokacin zaka ka wata wadda tawadda wa kusa kalka ba ta da ka ba wai dole a ranar zai ba ba magana kana shi da ana abin da ake kenan annabi ya tabbatar da cewa mazihin an wanki kuma ayi arwala magana kenan rawahu bukhari wa ghayruhu وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال المستحادة اغسلي الدم عنك وسلي تامي تنبيا akan jini da yake bayyana kuma na akwai ruwa ta Aisha wani magana annabi ya mata umarni ta wanke jinin na tuhatta da ya taba kuma wasalli ki sallah ke dole a wanke jinin kuma a yi sallah wannan shi ne ƙa'ida ta hujja ta wanki najasa a jikin mutum shi na kace nan shi ne nasi guda wanda ya tabbata mai tabbatarwa da jini najasa ne jinin haila shi ne nasi ƙarar ke zaman najasa amma wanda ba jinin haila ba zaman shi haramu bai sa ya zama to najasa wanda mun ƙara bayani a baya na hujjoji babu nasin da annabi cewa jasa ne kuma sahabbai suka yi sallah a cikin jini na ciwo da suke da shi ko sun ta sun karuwa ta ibn mas'ud za shi ma ya kare yanka misali raƙumi da jinin a jikin shi wato sallah shi sallah ba ta da wanke ba an ce aikin sahabbai a aikace ba su ɗauki ba jini a matsayin najasa ko za ku gano misalin hatta masala ta shahara kan fikin malikiya masu ɗaukar najasa ne ko a malikiya jini matsayin da ta shi ba ta kai ba ƙarihin ta wutsari ko bayan gari wanda ya karanci iziya zaka ana cewa wa yufa an yasira dam ka darhamun bagal ka darham kalli an yi rangume ga kaɗan ki jini ya ce ka darham ne darham bagali darham bagali kenan jini har yanzu wa ne darham bagali kamar suka san alfadari mu musan shi ba wani malam ya ga mu da kasan girman dala biyar kamar wani tashi ne tabo ne a jikin alfadari kenan shi ne dan dan dugo har ya kai girman har dala biyar inda bai kai labiyar ba kamar yadda biyu dala goma da abu kenan ko a koji din gashi ko a fikin baliki a ayyaran gomi a kan sallah da shi ba lahi ba ne to ma da majin jamhur magabata su malkiya suke magana abin abin to sauran suna gama ko ya huce haka ma a takaice kurin jini bai matsayin najasa irin sauran najasa ta wutsari ko kai yanzu ka shi an ce ɗan kaɗan ne ba ku tsari ɗan kaɗan ne ka gama magana ko ko da muka bance bacce mun ga hujja cikin sahih bukhari da mu'allaq na imam bukhari na wani sahabi wanda ya zo iya gadi irin da ake santin da ake ta maga da mayaka suna gadin mayaka suna barci su iya cikin ya ga kai aiki kai gwanda ciri ba biyu iya ya kurin gwanda ya salla kuma iya gadi su biyu ne suke suke gardin ɗaya ya kwanta ɗaya kenan iya gadi to shi mai gadin ya ga wanda ya sallah wanda a can suka je suka suka je suka huto sun kashe mata wani mushriki wannan mushrikin ya sha alƙawarin sai ya rama iya lalaba ya bun ya bun ya bun ya bun ya bun ba su ya yi sami sun sani suna hutawa cikin dare wannan iya neman dama sai samu wannan mai gadin iya sallah sai ya kibiya ya daka mishi bai cire sallah ba ya ja kibiya ta biyu ya daka mashi kuma ta kama shi amma bai cire sallah ba ya da mai kibiya uku tukwan a nan ya tada abokin gadin nashi yan menene gudun ka aje jini ya mana ya zuba iyawa zai mutu kuma kaga an ci musamman kenan an ci raba kansu kenan ya tada abokin ya gadin nashi da ya dibe shi lahiyawa ne ya aka yi haka ka bari haka kuma zai wace ma ya aka kimiyya hau uku daban-daban baka zuba gudu ba kuka ne ba me ya ce walla abin da ya sa abin da ya ɗauke mai zogin wannan kibiya ya ce iya karanta iya cikin wata sura je ta alƙur'ani wannan hankalin shi da ya tahi ga wannan ayil ta sa bai jin wannan zuci wannan abu ne yan wawan nake bane ya da yawa mutum din mutum hankalin ka ya kawo nuri kamar cikin alama sai yan da yawan ina aka accident kaga mutum ya ya ji amma bai gani hankalin ya tashi kan wani abu daban bai jin kuma alhali shi a bige yake kwanan ga wani wace na gara na suka za su wannan suka fada inji ta ba ku yi mace kuma bacin ku ba ba ku yi kuma ta yi can ya ji mata ina ji wani dan lema lema ha ya diba ya gaji ne gaji gaji ya ciwo ya gaji ya gaji har da likita amma da kuma bai ji bai ji ciwon ba to wannan haka ne duk mutum hankalin ka in ya tafi wani wuri iya ɗauke maka sanin wani abu abin da ke ci wannan abu da aka shi wannan sabon shi yanzu dai a wannan wannan qur'ani ya ɗauke mishi dole dan hankalin shi ne a nan ya tafi wannan da yawa ɗan adam an san dai hankalin kan dai ta can kake kuran shaka maka misali shaka maka misalin wai ta yi hankali na wani bawan Allah cikin latijan garin nan dai masu hadi ne wanda ya kashe shi hudu a makka a kaba ana sallar ta farilla aka yi ruku'i aka taso iya tsaye aka yi aka sujira guda biyu aka taso iya tsaye wallahi a kaba ba ma waje ba a kaba aka yi ƙaƙari aka yi ruku'i aka taso duwannan sassulat su bi gaba ɗaya tare mai aka yi sujira ɗaya biyu aka taso sai bayan sallah saboda ce wani wani lahiya ya aka yi su lahiya lo tun aka yace wallahi ya ce lokacin da gana tsayin nan ce wallahi ina neme a banki kaza ya maika kai wajen ke sai ba da kudi ya ce wallahi ya nan a nan yake hankali shi tentin iya banki wallahi musiba kudi ba dukiya to kenan shi hankali a nan to shi ma kenan wannan sai sabon shi hankalin shi a can yake sai bai jin wannan kibiya guda uku na da mu anan almuhim anan cikin ruwaya ta Imam Bukhari cewa kenan kaga wannan sahabi ne ya salla jini iya zuba a jikin shi inda har jini na bata ba sallar shi kaga ya cire ko ko annabi ya rayu bi cire aka zaka zani shine hujja tun aka kawo da labani ya kawo ta magana jini bai matsayin najasa a jiki ce ba duka haramun take magana da ya ta karamu damu jini haramu ne amma najasa ne tun da an kawo inna malhamaru wal mazu wal ansab wal azlam juzun ba ta kada juzun ba ta zan ko da giya da caca da waye da gumaka yanzu misali sai kai taba gumki kai ka wanke hannunka kai ka mance misali misali yanzu misali da wiwi wiwi a cikin alshinka an ce ka baka sallah ba mu ce baka sallah wiwi a cikinka ba mu ce baka ba ta mata matsalan ta haramu ne amma a shata amma zan wiwi a alshinka ba ta ba sallah ba ta ba sallah dan abu abane ba hissiyan wannan abane aka a cikin ka taba ka taba da najasa kenan zama abin najasa haramu kai bai zama to a ce shi jikin shi ya matsayin najasa ko na ce eh shi za kuma can ma hatta akan giya malamai suka saba da kan ta giya ta ta haramu ce amma magana ta zama ta najasa ko sabani ni dai musulmi muna magana anan akan cewa annabi ya umarni dole a wanke tuha daga jini ita mai jini na haila shine wajibi na sai da kanshi a wanke saura bai da matsayin wannan jinin haila a takaici ya ce wa amma ƙararsa sau amma da ya ce magana tsarkin tuwa fali ƙauli ta'ala wasu ya baka fatahir ka tsarkake tuwa ka na wani ya kawo aya wani hujja kanta wa an jabir bin samura qal sami'tu rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam usalli fi thawbin alladhi ati fihi ahli ala na'am إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله rawu Ahmad ibn Majah bi sanan ziyarar sifat abinda yake wannan ruwaya cikin da hujja shi ta magana wankewa Jabir ibn Samura ke cewa naji wani mutum yana ma annabi tambaya sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina na yi sallah cikin tuhar da naje wajen iyalena annabi ce na'am sai dai in kaga wani abu na najasa a jikin shi a cikin tuwa sai ka wanke sai ka wanke abin fadaga siluhu sai ka wanke ka sana akwai masu tsammani mai janaba in sa kaya kayan lalace mai haila in ta sa kaya nan kayan ba a sallah da su ko kaya ka wajen iyalanka da su duk da ka samu janaba da su ya an wanke a wannan in dai da najasa ne kadai shin za a wanke najasa kaya bai zai ɗaukar janaba kai ta shahaba sai kayan ka ba amma wani abin da ke kamo a cikin aiki ba kai wahala za ka ana maganar idan wai kana da janaba idan ka je ɗauko ruwa a randa ko a tulu ko a so ɗan ka kuskura ya tsaka ta shiga cikin ruwa ta ruwa lalace haka suke wadi maka tambaya wani magana wayi ta wani magana babu nasi kanta kurin a kada ake take yawo kan mutane me janaba janaba bata abu na ma'anawiyan da ina da janaba na taɓa ruwa ba a ce wani wani lalace sai dai in akwai wata najasa a hannuna ta manyan bayan baya shi bayan baya tsakon zai a wata taɓata ruwan amma kurin dan ina da janaba na lalle a sunna ce wannan sunna ce ana so cikin sunna in ka zo wanka ko alwala ma kakka sa hannunka cikin makayin sai ka wanke hannunka su uku in makayin ne rike haka rike haka abu da bude dai haka wani daro wani so amma sai an da magana baka bane ba to shi ma wai ba ce da aka ce wannan ai ba hijja na ba ba har mai alwala sunna ce kai ya sa hannu a cikin makayin alwala sai ya wanke hannun shi su uku arwalla ce haka wankan janaba wama yin haka bai kwata hukumta cewa in ka taɓa ruwan yana da ci a ruwa dan mai janaba ya taɓa ruwa ruwa bai lalacewa sai in akwai yadda ya sa a hannun shi ita ma wata ɓata matsayin ruwa an ganta ruwa nan sallar salama matar shi ta zo ta yi wanka na janaba ya zo da siyar su lai ni wanda janaba ne wannan wankawa ya ce al'amma na junub ba ruwa bai ga janaba ba ruwa janaba annabi ce mata alnawa ila junub kaga wannan to amma mu akan mutane haka ake doka ba haka bane ba ruwa dan ne janaba ya taba ruwa ruwan bai lalacewa sai in akwai wani abu hannun shi wanda ya bata ruwa sai hadis sai yace wa ammu awiya qal qultu li ummu habiba nabi abuna bisban dai washi yace nace mu ummu habiba ɗaya abu sufiyan ɗalwa ma'auya ce na ce mata halkanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi sabin lazi yujami'u fi qalata na'am idza lam yakun fihi adha rawahu ahmad wa ashabu sunan illa tirmidhi ma'auya ce na ce ma ummu habiba ɗalwa shi ya ce ma ummu habiba shin ita kuma tana cikin ummatul mu'minin da mata annabi mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ce ma'amma habiba shin annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah cikin kayan da ya kwanta da iyalan shi da kayan jikinka kaya in dai babu wani abu a jikin su ba ruwan ka da janabarka sai kai janaba ba kaya ba ba riga ba wanda ya kawo da tambaya ta kat ta cikin gida tabbas kuma tambaya mata annabi ƴar wuce ce shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah cikin tuhar da ya je wajen iyalan shi tace na'am idza lam yakun fiha in dai babu kazamta a jikin kayan kenan dan yaji yana isar da su wannan shi tabbas ruwa ce ta Imam Ahmad haka sabu sunan kenan Abu Dawud da Sa'ib ibn Majah sun karo bin Tirmidhi yace ma sabu sunan yani wannan guda guda hudu yake ni sai wa ana Abi Sa'id al-Khudri kenan annahu sallallahu alaihi wa sallam salla fa khala'a alaihi fa khala'a an-nasu mi'alahum فلما انصرف قال لما خلعتم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن به ما خبط فإذا جاء أحدكم من مسجد فليقلب, فليقلبن عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما رواه أحمد وابو داود والحاكم وابن حبان وابن خزيمه وصححه kuma abinda yake wannan ruwaya Abu Sa'id ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ya sallah ana cikin sallah fa khala'ana alai sai Annabi ya hudda takalmin shi fa khala'an nasu ni'alahu sai sauran mutane su ma hudda kalmar ko hudda shi a nan ga hudda koyi ne a nan yahuda kuma suka hudda suna ga hudda kuma suka hudda falan mansar da ya kare sallah qala sai ce musu lima khala'atu dan me kuka hudda kalmar tambaye samari dan me kuka hudda kusa abu sa abu da sanan ne na sallama ina sallah yana ga abin da ake a baya mace alwani ita wannan ruwaya ingantatta a halin sallah ne iya ga abin da ake a bayan shi ya ce musu dan me kuka hudda ƙalu ra'ayina ka halada mun ga maka hudda kuwa mun ga kai maka hudda fa hala'ana mu ma yi maka hudda sun nabi biyayya ce fa ƙalu sai ki gaya musu dalilin hudda na shi ya ce inna jibril a tani iya cikin sallar malaka jibril ya zo mini fa akhbarani yaban labarin cewa annabihi ma khabatan takalmin na duka biyu akwai na shine khabatan qadaran ko adan ruwa daban kenan a takalmin nawa guda biyu akwai najasa shi yasa kenan dalilin huddanawa kaga wannan shine ke ture maganar miziya yake cewa طهارة الخبث ابتداء ودواما a wannan fikita malikiya idan ina sallah sai ka dora mun wani abin da ce a kaina ko sallah ta bace ko na turi dan sharɗin ta ibtida'an wa dawaman tun farkon sallah har ƙarshe ka a samu najasa tana hawan jikinka ko ka ture sallah ta bace kai wannan ruwaya tana turi wace magana ko da gaskiyar magana haka ne aikace wannan a nan sanar aka ga sallar amma iya cikin sallar ba wadda amma bai ci sallar ba sun sai hudda ya ci gaba da sallar shi kai ma haka za ka yi ka wani abin haɗo kana sallar na abin san sallar na sallar salama lokacin da yake sallar a ka'aba ai mu shiga sun ɗauko wata gawa wata ma'aiwa ta gawa ta wata wannan waya kuma ma'aiwa aka ɗauko ma'aiwa zarza kuma ta aka ɗauko aka ɗora a bayan shi a sallah iya sujada bai ci da sallah ba ita fatima ta zo daga gida aka bata labarin ta ture kuma ta gaggaya musu magana su mushrika kaga anan annabi ta sallah ci gaba sallah shi to wata to wannan ma wannan a madina ne ma ba ta ma maka bane a takaice kenan wannan zaman najasa tana ba ka da ba ka da ba tana jikinka ka gani ture kurin misali ya mace misali mata sai dauke da yaro ko da kushi ko da wando sai kun ya tsari ko ya kashi ko suke ya zo kashi duk da kushi na ma yake aje shi dan yake aje yaron cikin masallaki kuma yace kenan mun ga ka hudda mu ma sai muka hudda ya to ni jibril ne ya zo ban labari yace a khabarani annabihi ma khabasan akwai najisa a takalman nawa shi da kayan dalilin hundunawa ya kace masu to fa'iza ja a hadukumul masajid yanzu kenan a gaban nan in ɗayanku ya zo masallaci falekallib na alai ya juya takalmanci guda biyu idan ka daga kasan ko ka diba kasan ka juya kasan ka diba gani ka diba kasan takalmanka guda biyu haka ya ce wal yanzu fi ma ka diba an ka juya ka diba fa'in ra'a khabasan in har ka ga da najasa a jikin takalmin falyam sahu bil ard ka goge a ƙasa sun malusalli fihi ma ka yi sallah cikin takalmin guda biyu na yi wa masala biyu ta farko dai kenan ka ganin za mu karanta ashe takalmi kayan sallah ne ana sallah da shi a wata abu da ke cewa khalifin sallufin alaikum khalifin hudu ku saba mai hudawa ku sallata kalmu yahudawa ne su ne suke haramtawa sun da karanci wannan bulogan marami aliki da yake dan karamin takikin nan da ke cewa wani abu a wajen mutane yau mutane saboda jahiltar addini hatta kai su kahurtar da mai sallah cikin takalmi takalmi ne takalmi to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ɗan mutum ya yi bai laifi ba kuma cewa na yake cewa yanzu yan abu su yi salagawa yanzu misali ganin zamani shingudu da tafi irin wannan mai tsada can ma ana kayo karo da takalmi ina ka hau tafi gaba sai an ba da kan kayo ka san ba ku shi da mutane ba can ma karo ma an san an tare ka ba ka hayo ba takalmi dan kaza ina ka ce ka ga ko matsala ko sanan baka misalin wani a Saudiya a Madina wanda mutumin aljiri ne ya sa addini matashi ne yana matasa kalar addini an zo sallah takalmin shi kawai ciki ne kuma nan da ƙwarya hannu mai shi ba aka tsaye sallah cikin shi tara ka sallar kayan shi wani mutumin senegal yake mai haka yake zubo da shi yau shi abin abin abin shi mai haka sai kusan shi yake ya ƙyale shi gwamna aka yi sallah aka ƙare aka ƙare sallah sai ke mai faɗa da takalmi sallah to shi mutumin senegal ke bejin larabci guna aljiri bejin faransai yana zama tau tsakanin wasu a tsakanin su sai ce shi ɗan ya ce abin da ya sa ce ya ce na san in cikin masallaci ne na san ba zan shiga ba don ana suna wankewa da suna bana yi ba nan hili ne kuma takalmin kayan sallah ta ne a sunna ba wani ba zan sallah kana ya mishi na gaya masu na gale ta kai yana shan sai yadda ya gada zai kun ta kai su bala shi kai ba ba bare ji ba bara ta kai zuwa sallah shi kun ta na su bala su bala fa kun kana kun shi kun da ina so kaga ni shi wannan matashi ya san da gaskiya haka ne kenan takalmi in mutum zo balle masa da gawa kaga gala ma abin da ake mai matsala ka hudda to sallama wannan halaka ne yana wace sunna ce ma ai haka annabi ce masallaci ne to kaga wannan kenan wani abu ne daban tsarin da muke da shi ne na shiguna shi yasa yanzu shigowa zai wahala da shi shine kuma amma an haka yi sallah takalmin sallah ta yi in wani muna kullum muna wani balle zai kullum abin zai shara kace a yanzu misali sai kullum shi ta kawo abokan bace anan kai kai baka yi baka yi ba to ba inda sai ta kashi ka ture shi ko kai baka yi ba yawa misali sojoji na masaran jas sojoji zai zaran jas kace sau ya hudda mai mutum ga hudda shi ya hudda ya mai da ai kawo shi aiki kada muna kantar da soji a kai sallah cikin takalmin karnar cikin ka sallah ta yi a hinda gane a gari ne takalmin kanka hudda sallah cikin kanka kuran ka ga ba al'amar ka ce sai a hudda aiki ne a wajen soji aiki ne wanda takalmin wuri wuri da hudda shi to damar shari'a ta ba shi dama da sallah cikin kanku ko a hinda ga ko a idan ta kama ba shi dole ka hudda amma kana dama kai shawa ma a rallan ma ta kama ba ka hudda ba shawa kan takalmin ya tabbata ya shawa saman kayan shi kurun ya sallah shi kuran a gari kwana guda da wuni ban takatara a bulagoro a daji kwana uku a ana ana hajjin hama har kwana uku zaka yi baka ba ka hudda ba kun ka shawa kun kun ga ka cigaba da sallarka musulunci ya koyar sai gaskiya sai yanzu wannan da yanzu ruwaya ta kare annabi ya karantar da mu da yin sallah a ciki kuma sauki da musulunci na biyu ita ta shi takalmi da hufi aga zama ga zuma sai kamar najasa najasa a jikinka a tuwaka dole ya kawunki amma da huffi da takalmi da zairar mara'a na zairar mara'a masu halmatin hijabi ya jan ƙasa annabi ya ce idan ta bi najasa da wannan sutura tata ƙasa ta gaba ta tsarkake na taba ta farko haka nan sirrin nan ce kusan hijabi matan matan sahabbai na annabi mu zai ce ba mako ce suna su jan ƙasa ki ta jan ƙasa ba annabi ya ce wa musalama ta yi magana hijabi ita ku suke shi tsali guda shibiran da shi rasulullah aka sarata kawa ta bayyana ta ku suke shi zira'i guda zira'i guda rabin metra a kawa ake da kasa matan sabai zira'i guda saboda sutura suna tafiya jajen kasa sai kamar suna shara suna shara kasa ya ce to an ku gaba ta kan najasa ya ce kasa da gaba ta ba ya mata ta wanke ta goge ba kasa gaba ta wanke ta ba ta farko haka na mace musu ruwan ingantattu kan haka nan haka matan sabai suke to shi kuma takalmi da hufi inda najasa a jiki ba sai ka wuce da ruwa ba kwada ta ka goga a ƙasa in ka goga goga goga ko ka babu komi shike mai ka wanke ba haka annabi ce in ka zo ce ka jiyo takalmin in ka ga da najasa ta kalmi sai ma ka goge ba ta ka wanke ba ka suna ba ka goge yace a ƙasa amma mu gane takalmi iri iri ne akwai takalmin zamani da ke da loko da lunguna katako ka shigo da ya shiga ciki kaga bai guguwa ko ka guwa kasa iya na cikin lungu amma takalmin sample wanda yake da silbi wanda bayan shi ba ko ba lungu in ka guwa gugu guga guga guga shikenan kurin kurin kan da kaga goya gugu ko ka saratin kanka in ta kama to yanzu da yake cewa wa fil hadis kina hadis kenan yani wannan hadisi da ya gabata shi al hadis دليل على أن المسلي إذا دخل في الصلاة ومتلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ثم علم بأثناء علم بأثناء صلاة فإنه يجب عليه ذلك ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ولا يعادة عليه yace a wannan hadisi da mu da ya kare za mu samu dalili hujjar cewa ashe mai sallah idan kana sallah ka shiga cikin sallah ko mutalabbisul kana kana tare da najasa cikin bakari ba ka shiga sallah da najasa a jikinka ba gairar alimin biya baka sanda ita ba ka shiga ko kuwa ka sani amma ka yanka wanke kaman ɗaya ne ba san ba da ita ko ko na sanata amma he na mance na shiga sallah sun ma'alima biya a sana sallah ina cikin sallah he na tuna ko na ganta eh na ganta ko ko da ba na ganta na mace zai tuna ashe akwai najasa a jikina fa innahu yajibu alai izalata yanzu wajibi ne ka gusar da wannan najasa in mai gusa ce summa yastamiru bi zati kuma ka ci gaba sallah ka kuma ka ce sallah sai ka sallah ka ci gaba ka ci gaba da sallah ka ce ka ci gaba da sallah ka wa yabni ala ma sallah ba ta ta ba ta raka abu ta san baci me ce ta dama tawaman na kamar mai ziya a sallar ta wuce tana na lahi talau kurin zan dasa akan mace shi magana kenan kuma wala i'adata alayhi babu maganar sake masa kun san hatta a fikin malikiya mutane suke abun najasa damun ta sharadin zaman doke najasa a jikinka ko a tuwaka ko a wurin da ke sallah abu biyu ne alƙudura wa ilim kana da ikon gusar da najasar kuma ka san da ita ɗaya in aka rasa babu zaman sharaɗi sallaka ta yi ma'ana ban da ikon ture ta ga ta ban da ture ta ko ilmin ta abin tsaro wannan kuna da ban da iyawa ina kallo zan sallar kana ko kuwa namanci namanci ko ba san da ba ne sallar sallar ta yi sai ka sun ce a ada umar sallah bin ta ta sai ada fi lokaci sai sai a sake tsawon lokaci wannan sallah najasa da kishi sai sai a sake to din da fikin maliki sun ce ada fi lokaci akwai ada ada abada suka ce ada aka sake har abada an suka ce maka ada fi lokaci to su ma a wajen su sake ba waje ba tabi ne ke sun yanzu sallah ta yi to din jambur wanda ya sallah da najasa bai sani ba sai daga baya ko ya mance sallah ta ce assalamu alaikum he gani ko ya tuna wannan sallah ta sha ta tsira wannan sallah da kare ta sha bai sake ta in dai bayan sallah mai ganta magana magana zanen sallah sama da ya gani sake bayan sallah mai sake sabon sallah annabi zama a ci gaba gudun sallah shi ci gaba daga shi ne hujjar jamhur in kai sallah da jisa baka sanar ta ba ko ba ganta ba he ba in dai ka sallama ko da shikenan sallah wannan ta tsira eh dai a wanke saboda gaba in shi magana ta gaskiya magana gaskiya sai yace kenan wa amma taharatul makan alladhi yusalli fi amma maganar da yace maka tsarkin wurin da kake sallah shi dole zaman tsarki ne fa hadisi abi huraira qal tama arabi duk da kama da yace maka ai ta ga maka tsarkin tuwa da da jiki ko to ya kama biyu zai kama kana magana da yasa maka wurin da ake sallah dole zama mutum tsarki ne yace hadisin Abu Huraira iya bar labarin qama arabiyun fa bal bil masjid fa qama ilayhi an-nasu liyaqa'u bihi fa qala sallallahu alaihi wasallam da'u wa ariqu ala bawli silmi ma aw dhanuban yace ma fa inna ma bu'istum yassirin wa lam tub'athu mu'assirin mu'assirin rawar jama'a da musulmi wannan ruwa bukari ya kata haka sauran sabu suna sun gara ruwa imam ahmad abinda ke ruwa ta abu huraira yake ba labarin cewa wani balaraban kauye a cikin bangaren masallaci annabi ya kallo ana kallon shi kun zai gudu kun har wutsari kun tsu kun wutsari wutsari kauyenci jahilci a nan kasar na bayar da mabar shi a nan faƙa mai rai nasu da kawo mutane suka tashi za su hau shi za su hau shi da bugu na ce da uhu kubar shi na ce kashin ya ce ya karantarwa ce ya ga ɗan zama ya iya karantawa cikin nutsuwa yanzu ya yi nutsar ya fara yanzu iya wannan shekaru iyayi daga ayyukan zabirin shi tsarin tuba ya wuce ba kaga ake ya karu ya karu amma inda yake abin shi ya riga ya fara shi kiba nan da namiji ku bar shi kuma iya wani zuba da gudu bai kara dawowa da ba kawai ne ya zo kun har kun miji ca za ku za ku za ku za ku za ku tawa shi in tsere iya ba da ita ba wata annabi da magunin karantarwa da annabi gunin gani ne ita ku bar shi ku bar shi saka masallacin iya masallacin ku bar shi yi da kayan shi tsaf annabi ya ce musu wa ariku ala bawli sijil ma ku doko guga na ruwa ta sijil ku ta zanuban shi da kamace guga mutu a wasa ko ba ko ba ko karami ku doko guga na ruwa ku zuba a wurin kurin me za ka zuba guga dan tsakace gurin ko da tsakace gurin kenan zuba ruwa a wurin wutsari ya tsakace shi magana kenan a wurin sallah ne ce fa inna ma bustum bis a ai ko ku masu saukawa ne wannan tuba asu ba a ai ko ku ba na ku al'umma ce masu saukawa masu kumurtawa anan da na san ba annabi kirawo shi sai musallaci bi halitta na ga sakon abubuwa wurin zikiri daga zai ga abin da ke ciki shine kuma ban nake ta kuma fata ke cewa Allahumma hani Muhammad wa la tarham ana adam ya Allah ka kiyar ni Muhammad ka tsara ni ka ga kan ko tare da mu ya za da ta ya Allah ka kiyar ni Muhammad ka ga kan ko tare da mu ka ka ya Allah yanzu ya ke da zo ke zo ke wani mutanen sun ma shahushi sun zai ada zai ada da shi a nan gurin Allah ka shika mun ni Muhammad ka zo ka shika ko tare da mu annabi ta ba ka ka matsa mai wadi a takaice dai kenan nan hujja ka wannan ruwaya na zuba ruwa a wurin da aka yi tsari ina tsarka ta wuri shi magana kuwa sai yace qala shaukani بعد أن ناقش أدلة القائلين بشتات تعرف الثوب إمام الشوكاني باين ياي مغانا أكم باسغن شرعيني أركين توها شرعيني سيكي تيوا إذا تقرر ما سقناه لك من العبدلة ما فيها فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب التطهير الثياب yace wannan magana ta dalili da ake kawo da ya kawo na magana tsarkaka tuha ya ce idan abin da muka kawo na dalilai na cewa tuwa zamanta tana ganin kamata ta ganin magana ce mata karewa sai na gaban insha Allah ala kan darasin gaban insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته